أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmai yau ma gashi cikin yadar Allah maɗaukaki da dacewa daga wajensa ya sake kawo rayuwarmu wannan yammaci na Alhamis. Wanda ta cikinsa ne muke fa'idantuwa da sauraron fassarar hadisai na manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama cikin littafi mai suna Riyadu Salihin min kalami Sayyidil Mursalin. wato littafin da imamun nawawi a shafi'i ya rubuta Allah maɗaukaki ya gafarta masa. To in ba manta ba muna karatu ne cikin babi na zikiri al'abkar ko da kuma falalan zikiri da kuma kwaɗaitarwa akan yin zikiri ɗin. in an ce zikiri shine tunawa da Allah mafificin zikiri shine ka tuna da Allah wajen umarninsa da haninsa duk abin da ya umarni to ya ce ka aikata ka aiwatar da shi wanda ya hani ka yi ƙoƙari ka ga ka hannu da abin da Allah maɗaukaki ya hani kana sai an baton Allah kuma da harce kamar irin hadisan da muka gabatar na zikiri da ake bayan salloli na farilla da sauran abubuwa da suka kamanci wannan. To, a nawa littafin dai matashiyarmu shi ne hadisi na dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku. Hadisin na na Aisha, haka ne? Sa'adu? Na'am? Satin da ya gabata ka zo? Mun zauna wancan satin, ka zo? Alhamis ba? Mun yi karatu. Kai naka ba? Na'am? Abu Hurairar hadisi na nawa? Da ashirin, Iza ta shahada a dukkan hadisi biyu ne tsakaninsu shi kenan kalas yau na'am na'am to sai mu ɗauko daga nasan ai bai fi zikirin ba ko wannan hadisi na dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya ne nawa عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع للي منكر حديث أبو هريرة yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, Iza ta shahada ahadukum, idan ɗayanku ya yi tahiya, mana mutumin da yake sallah har ya kai gandun yin tahiyar sallah ya ƙare tahiya to akwai addu'o'i da yake yi. Eh shi ne mun ji mun karanta shi, shi ne wadda na faɗa musu ai ga can na Aisha ko? Za mu biyo da wa'yan biyu. Ya ce, in ɗayan ku ya tahiya ya nemi tsarin Allah ya tsare shi daga abu hudu. Me zai ce ya ƙulu Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama ya Allah ina neman tsarinka daga azabar wutar jahannama Allah ka raba mu da ita wa min azabil qabri kuma ya nemi tsarin Allah daga azabar kabari Allah raba mu da ita duk wanda yana nan a gaban duk wani mai rai dole sai ya nemi tsarin Allah dole sai ya biɗi kariya daga wajen Allah domin ya kare kansa daga waɗannan azabobi guda biyu ko hudu ومن فتنة المحيا والممات كان ينمي tsarin Allah daga fitinar rayuwa da kuma fitinar mutuwa ومن شر فتنة المسيح الدجال kuma ya nemi tsarin Allah daga sharrin dujal wanda Allah ya shafe idansa na dama ido ɗaya ne da shi gwal kuma ta ɓarin hagu. Shi sa aka ce masa almasi. Rawahu Muslim, wato Imamu Muslim ya rawaito wannan hadisi. Wan Ali radiyallahu anhu qal كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت wannan ita ce addu'a ta ƙarshe da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama yake yi a tsakanin tahiyarsa da sallamarsa. da ya ƙare wannan addu'ar kuma sai yi sallama. Manan addu'ar, Allahumma firli ma ƙaddamtu wa ma akkartu, ya Allah ka gafarta min zunubin da na gabatar, da wanda na jinkirtar da shi ma'ana zunubin da mutum zai yi a gaba ke. Wa ma asirartu wa ma a'alantu, ya Allah ka gafarta min zunubi na da na yi a asirce a ɓoye ba wanda ya sani sai ni sai kai ya Allah ina neman gafararka a gafarta mun da ma wanda na bayyana ya ubangiji a gafarta mun shi wa ma asrabtu wa ma a'la wa ma anta a'lamu bihi minni da wanda na yi shishigi ya Allah a gafarta mun shi wa ma anta a'lamu bihi minni da abin da kai ne mafi sani da shi a kaina na zunubi ga famun shi ya Ubangiji. Antal muqaddim kai ne na farko, wa antal mu'akhir kai ne na ƙarshe. Farkon Ubangiji ba farawa ya ba, ƙarshensa ko bai da iyaka baya ƙarewa. Shi ne abin da malaman suna suka fassara wannan, kamar Imamu Abu Zaidin Alkirawani a littafinsa Risala yace laisa li awwaliyati ibtida'u farkon Allah ba faruwa yayi ba wala li akhiriyatihin kita ƙarshensa ko baya yankewa ya ce ya ƙare bambancin Allah da sauran halittu ke kowa yana da farko kuma yana da ƙarshe Allah shi bai da wannan rawahu muslim imamu muslim ya rawaito wannan hadisi to za mu tsallaka kan hadisan wayancan mu bar sharhin ko mun dai ji fassaran wayannan wan aisha radiyallahu anha qalat wannan hadisi an karbo daga nana aisha Allah kare da gare ta tace kana annabi sallallahu alaihi wa sallama yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi annabi yana yawan faɗan wannan addu'ar cikin ruku'insa da kuma sujadarsa. A ruku'u da sujada yakan yawaita yin wannan addu'a. Wace addu'a ce ga ta kamar haka, Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي معننتا سبحانك tsarki ya tabbata gare ka Allahumma ya Allah rabbana ya ubangijinmu wa bihamdika tare da gode maka Allahumma gfirli ya Allah ka gafarta mu wannan ma'ananta ita ce suratul nasr da Allah ya ce wa manzansa sallallahu alaihi wa sallama idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba Allah ya ce wa manzansa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Iza ja'a nasrullahi idan nasara ta Allah, taimako daga Allah ya zo gare ka ya Muhammad, wal fathu aka samu buɗi aka ci garin kafirai da yake kulle da kafirci, aka buɗa shi musulunci ya shiga. Sai Allah ya umarci annabi da cewa, fasabbih bihamdi rabbi, ka yi tasbihi kana mai haɗawa da godewa Ubangijinka, wasu ka nemi gafararsa. innahu kana tawwaba lalle Allah ya kasance mai karban tuba kun ga sai annabi yake tawilin wannan aya yace subhanaka allahumma rabbana kaga ya tasbih wa bihamdika allahumma ighfirli wastaghfirhu wannan hadisi ne muttafaqun alaihi وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال wani hadisi ma an ji gare ta Allah ƙare da gare ta, Nana Aisha ta ce, Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Kana ya ƙulu fi ruku'ihi wa sujudi, a ruku'u da sujada duk annabi yana wannan addu'a, Subuhun, Ƙuddusun, Rabbul mala'ikati wa ruh. سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح سيغة مبالغة wai tsarki mai yawa ya tabbata ga Ubangiji, tasbihi mai yawa da tsarki mai yawa ya tabbata ga Allah. rabbul mala'ikati, Ubangijin dukkan mala'iku war ruhi da ko mala'ika Jibrilu, kai ka ce shi ba mala'ika ba ne, an keɓe shi daga cikin wato mala'iku saboda darajarsa da girmansa. Kamar yadda Allah ce, tanazzalul mala'ikatu, sai ce war ruhu fiha, ko? A cikin suratul qadr da Allah yake magana akan daren Lailatul Qadari daren da Allah ya ce alherinsa ya fi na dare guda dubu in ba shi wannan daren guda ɗaya ba shi yasa malamai suka ce idan ana la'akari da dare, to daren goma na ƙarshe na watan Ramadan ya fi kowane dare, in ana la'akari da yini kuma, to yini goma na farkon watan Zulhijja sun fi kowane yini. Allah ya ganar da mu. Da haka sai ce, Subuhun, Kuddusun, rabbul mala'ikati war ruhi a ruku'u da sujada duk ka samu ka faɗi wannan yana da kyau mutum ya dinga canjawa kar ka ɗau mai sauƙi kawai subhana rabbil azim ko subhana rabbil a'la ko subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil a'la wa bihamdi to wata ran kuma sai kai wannan subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li arku da sujada duk ana yi ko subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruhi duka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aiwatar da su rawahu muslim wa an ibn abbas radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala an karbo hadisi daga abdullahi dan abbas Allah ya kare da gare shi ya ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Fa'ammar ruku'u fa'azimu fihin rabba. Annabi ce, amma shi ruku'u ku girmama Allah a cikinsa. Wa amma sujudu, amma sujada, fajtahidu fid du'a'i, duk wanda ya sujada, ya yi ƙoƙarin yin addu'a a cikin sujadarsa. Faƙaminun an yustajaba lakum. ya dace shine kaminu jadirun ya dace a amsa wa wadda ya addu'a cikin ruku'u ya sa goshinsa fuska ita ce gaba da tafi tsada tafi daraja a jikin ɗan adam to sai ya goga ta a ƙasa don girmama ubangijinsa Allah ce wato manzon Allah ce ya dace wadda ya addu'a a cikin sujada Allah zai amsa addu'a din kun ga wannan gurin mustajaba ne ana ansar addu'a yayin da mutum yake sujuda. Rawahu Muslim. To, sharhan wa'yannan hadisai guda uku, mala ce, hazihi azkaru fi ahwalil mu'ayyana, wa'yannan zikirori ne a wasu halaye da aka ayyana su. Wa minha ma naqalahu al-mu'allifu rahimahullahu daga ciki akwai abin da mai talifi Allah ya masa rahama ya ainihin cirato an Aishata radiyallahu anha daga matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na na Aisha Allah kare yadda gare ta annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama kana yaksiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudi manzon Allah ya kasance yana yawaita faɗan wannan addu'ar a ruku'insa da sujadarsa hadisin na na Aisha سبحانك اللهم ربنا وبحمدك sarki ya tabbata gare ka ya Allah ubangijinmu gami da gode masa gami da gode maka Allahumma gfirli ya Allah ka gafarta mu wa hadha ba'da an anzala Allah alaihi wannan la haula wala dama mun faɗa ko wannan addu'ar bayan Allah ya saukar mada سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح إذا نصر الله تزودكم بودي ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا kaga mutane suna ta gaggawa suna shiga addinin Allah jama'a jama'a fasabbih bihamdi rabbik kai tasbihi kana mai hadawa da godewa ubangijinka wastaghfir ka nemi gafaransa kaga subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika tasbihi da tamidi wastaghfiru sai annabi ce allahumma ighfirli ya allah ka gafarta mu an gani ko saboda me saboda allah ya kasance mai yawan karban tuba ne allah ka amshi tubar mu haka ne ko wa hadhihi sura hiya أجل رسول الله أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan ayar tana nuna ajalin manzon Allah ya zo, duk lokacin da addini ya karɓu, mutane suka shiga cikinsa jama'a jama'a, to, rayuwar manzon Allah kuma ta zo ƙarshe. Fa inna Allah na'ahu ila nafsihi, don Allah ya yi wa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya gwada masa mutuwarsa da kansa, bi annahu idza ja'a nasrullahi wa tamma al-fathu cewa idan nasarar Allah ta zo, buɗi ya cika faƙad ƙaruba ajaluka, hakika ajalinka ya kusata, kama fahima zalika bin Abbasin radiyallahu anhuma, kamar yadda wannan sahabi mai girma Abdullahi ɗan Abbas, wadda jinin manzon Allah ne sallallahu Alaihi wasallama, kuma bijimin malami ne cikin sahabbai, haka ya fahimci wannan ayar a lokacin da ta sauka kuma yana ɗan yaro, Umar ɗan Khattabi yana kalifa, yana zama da makaranta Alƙur'ani, na Umar ahalin shura nasa ko yaro ne in ya haddace Alƙur'ani, to yana daga cikin wato ministocinsa, yana cikin almustashar wa'yanda yake suna ba shi shawara. Kuhanan kanu ashubban, kwaridai ne ko matasa. in dai kana da ilimin Ƙur'ani, ka haddace shi, ka san ma'anarsa, to sai na Umar kana daga cikin na kusa da shi. Da haka sai yake shigowa da Abdullahi ɗan Abbas, shi kuma yana yaro a lokacin. Daga cikin dattawa suka ce, mu muna da ‘ya'ya kamar wannan, amma ba ma zama da su, ba ma zuwa da su. Gashi kai shugabanmu kuma ka shigo da yaro. sai ce musu innahu min haithu alimtum ai kun san daga yadda ya fito wannan yaron Abdullahi dan Abbas da kansa yake ba da labari yace wata rana Umar yana so ya jarraba su sai ya tambaye su akan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbik wastaghfirhu innahu kana tawwaba dukansu sai suka faɗi ma'ana ɗaya. Mi suka ce suka ce Allah ya umarce mu idan aka samu nasara mu yi tasbihi. Sai juya wajen yaron nan Abdullahi ɗan Abbas ya ce, Kai ma haka za ka ce sai ce, A'a, menene fassarar ka kai dangane da wannan Sura? Ya ce, Tana nuni ne ajalin manzon Allah ya zo, in wannan buɗin ya samu. Sai na Umar ya ce, ni ma ba abin da na fahimta sai irin naka yaro. Kaga ana girmama mutum saboda ilimi ko? To wannan shine dalilin kusatar da shi a majalisinsa. Na'am, kama fahima zalika ibn Abbas muka fa inna ibn Abbas radiyallahu anhu kana sagiru sinni ka gani ko? Abdullahi dan Abbas ya zan yana da ‘yan shekarunsa kaɗan’ وكان عمر يحضر يحضره ما مجالس الرجال وكبار القوم amma Umar sai ya kawo shi wajen majalisin manyan mutane da ainihin mazaje masana wa qala ba'dhum sai wasu daga cikin manya cikin muhajirun wal ansar suka ce limaza yahduru Umar ibn Abbas me yasa Umar yake kawo mana dan Abbas wurin zaman mu wa ya turuka ahu ya bar ‘ya'yansa bai zo da su ba, ka ji adalcin shugaba, shi yana da ‘ya'ya, ka san mu in sarki ne sai ya kawo yarima, ko? In ka je Saudiya, ai, ɗan kalifa yarima yana nan, to shi Umar bai haka ba, kaga nasa mulkin ba na duniya ba ne, mulki ne tsintsa na addini irin na annabi. inda mulkin gadon gargajiya ne, da sai ya kawo ɗansa shi ne khalifa. A wajen Ali sunna ba lalle ne sai ɗan malam ya gaji malam ba, wanda ya yi karatu yake aiki da karatu shi ak khalifa. Ku duba misali ko da Sheikh Abubakar Gumi. Da ya rasu ya zama khalifa, Dr. Ahmad Gumi? Malam Lawan Abubakar. kaga ba ɗansa ba ne. To haka, Abdullahi ɗan Umar ba zo da shi ba shine sabai suke cewa yaya Umar zai zo da Ibn Abbas ya bar ɗansa da ‘ya'yansa da ‘ya'yanmu, fa'ara da an yi bayyana lahum, radiyallahu anhu fadala bin Abbas, sai Umar ya yi niyya ya nuna musu falalar Abdullahi ɗan Abbas, faƙala ba a wasu suka ce, limaza yi na'am, faƙala lahum yauman min al'ayyam, wata rana sai ce da su, mata kulu na fi kauli ta'ala, me za ku faɗa a faɗin Allah maɗaukaki da ya ce, Iza ja'a nasrullahi wal fat, wa ra'aitan nasa ya dukuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbik, wastaghfir innahu kana tawwaba. Ma ma'ana hadhihi sura, Umar ya ce musu, ku manya me ma'anan sura, kalu ma'anaha annahu iza ja'a al fathu, suka ce ma'ananta idan buɗi ya zo, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu sai kai tasbihi kana mai hadawa da godiya ga ubangiji da neman gafararsa fa qala ma taqulu ya ibn abbas umar sai ce kai dan abbas me zaka ce akan wannan sura qala aqulu hadha ajalu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yace ni ko ina cewa wannan tana nuna ajalin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama an Allah adahu alamatan Allah ya nuna masa alama akai menene alamar wahiyal fathu wan nasr shine a buɗe garin kafirci musulunci ya shiga a samu nasara a yaƙe su idza ja'at faqad qaruba ajalu idan wayannan alamomin suka zo to haƙiƙa ajalinsa yayi kusa faƙala ma fahimtu minha illa ma fahimta Umar ya ce ni ban fahimci komai ba a wannan sura sai irin abin da ka fahimta alhasilu an hadhihi al-ayata abu dai da yake tabbatacce wannan aya amara Allahu nabiyahu an yusabbiha bihamdi rabbi wa yastaghfiru Allah ya umarci annabinsa yayi tasbihi ya gode masa ya nemi gafara ta sa wa kana sallallahu alaihi wa sallama yaf'alu zalika annabin kuma yana yin haka yuksiru an yaqula fi ruku'ihi yana yawan fadan wannan a ruku'i wa huwa kadhalika fi sujudihi haka yake yawaitawa fada a sujada ta sa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li wa ma'ana hadha annaka tuthni ala allah azza wa jalla in kai wannan kana yabo ne ga Allah wanda yabuwa ya daukaka bi kamali sifatihi da cikan sifofinsa, wantifa'i sifatin naqsi anhu, kana kore sifofi na tawaya ga barin Allah, wa tas'aluhul magfira, kana kuma roƙonsa gafara. Amma hadisu hassani faƙalat, amma hadisin Aisha na biyu, ai cewa ta yi a cikinsa kanan nabi sallallahu alaihi wasallama ya ƙulu fi ruku'ihi wa sujudihi subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruhi wannan shine siga da manzon Allah yake yi a ruku'u da sujuda yani anta subuhun quddusun ma'anansa kai abin tsarkakewa ne abun yin tasbihi ne, la nushahiduhum haka, wa hadhihi mubalagatan fi tanzihi wannan siga ce ta mubalaga wajen tsarkake Allah wa annahu jalla wa ala subuhun qudusur rabbul malaika cewa shi ubangiji tsarkakekke ne mai tsananin tsarki ne kuma ubangijin mala'iku ne wa hum jundullahi azza wa jalla su mala'iku rindina, rindina ce, bataliya ce ta Allah wanda ya buwa ya ɗaukaka. Haka ne ko? Nam, alamun lanu shahiduhum wai mala'ikun nan wasu halittu ne, talikai ne wadda ba ma ganinsu, ko akwai mai ganin mala'ika, ba a ganinsu. sai wasu tsiraru daga cikin sahabbai da Allah ya nuna musu shine ma'anan alamul la nushahiduhu wasu talikai ne da ba ma iya ganin su amma ruhu fa huwa jibrilu ruhu kuwa shine jibrilu wa huwa afdalul malaika duk cikin mala'iku shine mafificin su bayan bagi lil insani an yukthira fi ruku'ihi wa sujudihi min qawlihi ya dace ga mutum ya yawaita faɗin wannan addu'a wannan zikiri cikin ruku'i da sujada subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ighfirli ta'asiyan bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam dan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa an yaqula kadhalika fi ruku'ihi wa sujudi kuma faɗi ɗaya sigar a ruku'u da sujada subuhun quddusu rabbul mala'ikati war ruhi amma hadith ibn abbas amma hadithun abdullahi dan abbas فقال أما الركوع فأظموا فيه الرب أما ركوع وقلم ما أبنجي تكنسا وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء أما سجدا كيقو كري كداجي دا الدعاء وهذا درف من حديث wannan gefen wani hadisi ne awwalhu ala wa inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajida annabi ya ce ku saurara lalle ni an hane ni karatun alqur'ani a cikin ruku'i ko a sujuda. Fa amma ruku'u amma ruku'u fa azzimu fihi rabba ku girmama Allah cikinsa. Wa amma sujudu amma sujada fajtahidu fi du'a'i. Ku dage wajen yin addu'a. Fa qaminun an yustajaba lakum ya dace a amsa muku. Ai hariyun ay yustajabu lakum za a amsa muku. li'anna aqraba ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid. wato lokacin da bawa ya fi kusaci da Ubangijinsa shi ne lokacin da yake sujada. To, kana kusa da Ubangiji sai roƙo Allah. Wa ruku la ya juzu li'adin ane ƙara al'ur'ana wa huwa Ruku'u bai dace ba, bai halatta ba ga wani mutum ya yi karatun al'ur'ani alhali yana cikin ruku'i. ولا يجوز أن يقرأ القرآن وهو ساجد bai halatta mutum ya karatun alkur'ani ba alhali yana sujada lakin lahu an yad'u bid du'a alladhi yuwafiqu alqur'ana sai dai zai iya addu'a da addu'a da ta dace da qur'ani misal an yaqula masalan kaman mutum yace rabbi ighfir lana rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'ala alqawmil kafirin kun ga wannan ai aya ce a Qur'ani to ka iya addu'a da ita lakin amma an naqra al-Qur'ana fa hadha haramun alai amma mutum ya karanta Qur'ani a ruku'u ko sujada wannan haram ne an ya kara wa huwa rakiun aw ya kara wa huwa sajid ar-ruku'u lahu ta'zimun yu'azzamu rabbahu wato shi ruku'i guri ne na girmamawa da mutum zai girmama Ubangijinsa. Subhana rabbiyal azim yace subhana rabbiyal azim Sarki ya tabbata ga Ubangijina mai girma. Subhanal subhanal malikul quddus Sarki ya tabbata ga mamallaki mai tsarki. Wa ma ashbaha zalik da abin da ya kama da wannan. السجود يقول سبحان ربي الأعلى أسجدا mai sallah in ya kafa goshinsa a ƙasa sai ce subhana rabbiyal a'la subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli shi ma siga ne wai da wayksiru min addu'a ya yawaita addu'a wa qaminun an yustajaba lahu ya dace a amsa musu ai hari'un an yustajaba lahu وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه Allah ya datar da mu da ku ga abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi. Wan abi Hurairata radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala An karbo wani hadisi daga Imam Abu Hurairah Allah ya kare yarda gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء mafi kusacin lokacin da bawa yake ya fi kusa da Ubangijinsa shine alhali yana sujada. In kun yi sujada, annabi ya ce fa aksiru addu'a, ku yawaita addu'a a cikin sujada, rawahu Muslim. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده فيما هنا حديث إن أبو هريرة yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zan yana cewa Allahumma ighfir li dhanbi kulla ya Allah ka gafarta mun zunubaina dukkan su asjada Allahumma ighfir li dhanbi kulla ya Allah ka gafarta mun zunubina dukkan sa dikkahu wa jillahu ƙanƙaninsa da mai girmansa shi ne dukkahu wa jillahu, awwalahu wa akhirahu na farkonsa da na ƙarshe duk ya Allah a gafarta mu, wa alaniyatihi wa sirri da bayyanannensa da ɓoyayyensa duk a gafarta mu ya Ubangiji, rawahu Muslim. Hazani hadithani fi bayani du'a, wayannan hadithai ne guda biyu da suka zo suna bayanin addu'a, wa azkarin da kuma ainihin zikirori maksusa waɗanda suke ɓantattu. Zakar hal mu'allifu rahimahullahu fi babi fadlin du'a, wanda mai talifin littafi ya ambace su a babin falalar addu'a, wa min ha hadithu abi huraira ta radiyallahu anhu, daga ciki akwai hadisin imamu abu huraira, Allah ƙara da gare shi annan nabiya صلى الله عليه وسلم قال النبي ياتي أقرب ما يكون العبد من ربي ما في كسات لوكة دباوة يكفي كسد أبنجدنسا وهو ساجد الحال ينا سجدا وذلك لأن الإنسان إذا سجد wannan ko saboda shi mutum in yi sujada wa innahu yadau ashrafa ma bihi min al-a'dha to ya dora mafi daukakar gabarsa fi amakina wadu'il aqdam a gurin da ake takawa da kafa kaga ya kaskan da kai ko allati tada'u bil aqdam wannan kasar da ake taka ta da sawu wa kadhalika aidan yadau a'la ma fi jasadihi idha adan hakan nan zai sanya mafi daukakan abin da yake jikinsa ka daura da mafi kaskanci ما في جسدي يعني أن وجهه أعلى ما في جسدي fuskar mutum shine gabar da tafi kowace daraja shi yasa ko matarka in ta munana maka annabi yace karka mare ta ko zaka duka matarka ba a mari ba a dukan fuskar mace wa qadamaihi adna gabar da tafi kaskanci ko su ne digadigenka mafi fayadha'uhu mafi mustawa wahidin sai mutum ya dora da mafi daukakan gaba fuska da mafi kaskancin gaba kafa duk abu daya a ƙasa kaji hikima tawadu'an lillahi azza wa jalla duk wannan don ƙasƙantar da kai ga Allah wadda ya buwa ya ɗaukaka. Wale haza kana a ƙarar ma ya kunu min rabbihi wa huwa sajidu, don haka ma ya zan mafi kusacin lokaci inda bawa ya fi kusa da Ubangiji shi ne a lokacin sujada. Wa kad amara Nabi sallallahu alaihi wa sallama fi ma sabaka bil iksari min addu'a. Annabi ya umarni cikin hadisin da ya gabata da yawaita addu'a a sujada ɗin. Fi halin sujudi fa yaji ta fi zalika hay'atun wa muqalun a lokacin sai a samu yanayi da kuma magana, yanayin shi ne sa goshi a ƙasa, ga kuma addu'ar da ake yi. Tawazu'an lillahi azza wa jal saboda ƙasƙan da kai ga Allah, wale haza ya ƙulul insanu fi sujudihi, don haka ɗan adam yake faɗi a sujadarsa, subhana rabbiyal a'la, sarki ya tabbata ga Ubangiji na mafi ɗaukaka, isharatun ila annahu jalla wa ala huwal aliyul a'la, don nunin cewa Ubangiji shine madaukakin da yafi daukaka fi zatihi a zatinsa wa fi sifatihi da sifatarsa wa annal insana huwa sakin dan adam shine kaskantacce annazilu wanda yake ya sauka da daraja bin nisbati li jalalillahi ta'ala wa azamatihi in za a danganta mutum da Allah da kuma girman ubangiji Allah ya shiryar da mu أما حديث الثاني أما حديث النبي فهو فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته النبي هذا ينا فدي أسلس اللهم اغفر لي ذنبي يا الله كغافر تامن ذنبينا كله دكا ذنبان دكه كان كننسا وجله لما يجرمانسا علانيته مبيننسا وسره da kuma wa sirrahu da asirtaccensa wa awwalahu wa akhirahu da farkonsa da kancinsa duka da fataha ne wa hadha min babil tabassudi fi du'a wannan yana daga cikin babin shimfiɗa a addu'a wa tawassu fi da yalwatawa da anna du'a ibadatun domin addu'a ibada ce wa kullu ma karrarahu al-insanu izdada ibadatan lillahi azza wa jalla duk abin da mutum ya maimaita shi ya ƙara bauta ga Allah thumma innahu fi takrarihi sannan wajen maimaita wanda yake haza yas tahziru dhunuba kullahu kullaha zai halatto da zinuban baki ɗaya asirra wal alaniya wanda ya asirce da wanda ya bayyana wa kazalika ma akfahu haka wanda ya ɓoye shi, wa kazalika dukkahu haka ƙanƙaninsa wa jillahu da babbansa, wa kaza huwal hikmat wa haza huwal hikma wannan shine hikima fi annan nabiya fassala ba'da al-ijmali annabi yayi bayani bayan ya dunkule magana yace Allahumma ighfir li dhanbi ya Allah ka gafarta min zunubi na sai yace kullahu kaga ya shiga bayani daki daki sai yace dukkahu kankaninsa wajillahu da babbansa, alaniyatahu bayyanannansa, wa sirrahu da asirtaccensa, awwalahu na farko wa akhirahu da na ƙarshe. An gane ma'anansa? Bayan bagi lil insani an yi hurisa ala ad'iyatil warida an Rasulillahi sallallahu Alaihi wasallam. Ya dace ga mutum ya kwaɗaitar da kansa, yin addu'o'i da suka gangaro daga wajen annabi. صلى الله عليه وسلم لأنها أجمع الدعاء dan ita ce addu'an da ta fi tare kowane irin albarka, ta fi tattara duk abin nema, wa an du'a, addu'ar da ta fi amfani shi ne addu'ar da annabi ya yi. Wa Allah wa iyakun, Allah ya datar da mu da ku, lima fihi alkhairi wassala ga abin da alheri yake cikinsa da kyautata. وعن عائشة رضي الله عنها قالت اقتديت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتحسست فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت وفي رواية فوقعت يدي على بدن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برباك من سخطك وبمؤافتك عن عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رواه مسلم دعوة الدعاء wannan hadisin ma daga nana Aisha tace iftaqattu ba kwa gani ko nace iftadaitu ba wanda ya gyara mu ba ka dubawa kai eh dai zaka ce ba haka bane amfanin bude littafin kenan ai iftaqattu nabiyya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana kwance da matarsa nana Aisha ta yi barci kawai sai ya silale dama ɗakin manzon Allah da masallaci kamar nan ne ɗakin na na Aisha ko yanzu ka je masallacin Madina kawai labule zai bude sai ya shiga masallacin suna kwance a ɗaki sai ta rasa shi kuma zamanin irin na da ba fitila ko a ci falfal ba saba da wutar ba balle ka ɗauke ta ce sai ta rasa shi za ta lailatin a wani dare fata hassastu sai ta shashafa ta lalima bai za huwa raki'un aw sajid shakkun min rawi ke sai ta ji shi yayi ruku'i ko sujada ya kulu cikin ruku'in ko sujada yana cewa subhanaka wa bihamdika sarki ya tabbata gare ka da gode maka la ilaha illa anta ba abun bauta sai kai a wata rawa fa qa'at yadi ala badani qadamaihi Aisha tace sai hannuna ya fada ya auka a cikin tafin kafarsa wa huwa fil masjidi shi yana masallaci ne ina daki na talalmu sai ta jiyo hannunta ya taba tafin kafarsa wa huma mansubatani ya kafa su haka irin na mai sujada wa huwa yaqulu taji yana fadan addu'a kun ga kenan ana yi a fili ko tajina Allahumma inni a'udhu bi ribaka min sakatika ya Allah ina neman tsari da yaddarka ka tsare ni daga fushinka annabi ba yake tsoron fushin Allah saboda ya san shi wa bi mu'afatika min uqubatika ina neman tsarinka da afuwarka ka tsare ni daga uqubarka wa a'udhu bika minka ina neman tsarinka a wurinka, ka tsare ni kanka, la'usi sana'an alaiki, an ta kama a sanaita alanarsuka, ni ba zan iya kiyaye yabo a kanka ba, irin yadda ka yabi kanka ya Ubangiji. Rawahu Muslim An gane wannan addu'ar ku? Annabi yana yin ta a sallah ta dare. اللهم إني أعوذ بك اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أوصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك إمام مسلم يروي ونم وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال an karɓo hadisi daga sa ɗan abi waqas Allah ƙara yadda gare shi ya ce, Mun kasance a wajen manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama, sai annabi ya ce, A ya ajizu a dukum an yaksiba fi kulli yaumin alfa hasana, yanzu ɗayan ku bai gagara yin aikin da zai samu lada dubu a kowace rana? Fasa'alahu sa'ilun min jula sa'ihi. wani mai tambaya daga cikin mutanen da suke zaune da shi sai ya tambayi annabi kaifa yaksibu alfa hasana yaya mutum zai tsuwarwurci mana yaya mutum zai aikata aikin lada har guda dubu qala sai annabi ce yusabbihu mi'ata tasbiha yace subhanallah sau ɗari fa yuktabu lahu alfu hasana sai a rubuta masa lada dubu kowane ɗaya goma za a mai da shi au yi haɗu anhu alfu kaɗi'a, ko a kankare mar, ko a sarayar masa da kurakuransa guda dubu, kaga riba ne, ka zauna kana subhanallah, subhanallah, har sau ɗari, za ka samu lada dubu, ko a kankare maka zunubi guda dubu, kaga ai riba ne wannan, rawahu muslim. قال الهميدي هميدي yace kaza huwa fi kitabi muslim haka yake a littafin muslim aw yuhaddu qala al-barqani wa rawahu shu'ba wa abu awanata wa yahal qaddan an musa alladhi rawahu muslim min jihatihi daga musa wanda shi muslim ya rawaito wannan hadisin ne ta wajensa fa qalu yuhaddu bi gairi alfin yuhaddu za a sarayar masa hazani hadithani fi babi zikiri wa fadlihi malai ce wa'annan hadisai ne guda biyu a babin zikiri da kuma falalar zikirin الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها أنها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وترانا نانا عائشة تنا كنت دا مدين تمنون الله سيتلال ما ترسش فخرجت تتحسس عنه تفتو تنا لالمنسى لأنها, لأنها رضي الله عنها هي أحب نسائه إليه دوم إتا عائشة إتا ما تسّى da ya fi so cikin matansa. Wahiya tuhibbuhu aidan ita ma kuma tana son sa, kaga abu ya yi daidai. Annabi ya ce, Tana ka da alwaluda, ku auri mata waɗanda suke ƙaunarku kuma masu aihuwa. Mu yanzu aihuwar ake gudu ko? Ka ce kuɗin makaranta, kuɗin wane ne? ɗazu muka yi karatu cikin adabul mufrad littafin imam al-bukhari ne abdullahi dan umar wani yana irin kyankyane na yaya mata ya ce kai kai kake ciyar da su ne yau ka haifu ka mutu ka ganin ɗanka bai rayuwa ciyarwa Allah ce na hannu narzuquhum sai da ya fara da 'ya'yan na kai ce mu muke ci da su da kuɗin gaba ɗaya. Karka ce, ai mu mun san yadda muke in mun yi noma rumbu za mu kai, ba za mu cashe ba sai an yi watanni mu sissike mu ɗure, sai ɓarawa ya zo ya ce rumbun, ko wani ya sa wuta a ciki ya kenan. Ka bar wa aiki ga mai aiki, kai dai kar ka yi abin da musulunci bai ce kai ba, amma sababi ka yi riko da shi. aiki ko na Allah ne, Allah ya shiryar da mu. Naka, na Aisha, fawajaddathu sallallahu alaihi wa sallama fil masjid. Sai ta samu annabi a masallaci, wa huwa sajidun yad'u yad'u Allah tabaraka wa ta'ala. Ya yi sujada yana roƙon Allah tabaraka wa ta'ala bi hadha ad-du'a da wannan addu'a qalat ووقعت يدي على بدون قدميه وهو ساجد hannuna sai ya auka a cikin tafin digadigansa yana sujada wastadalla ulama'u bizalika malamai sun kafa dalili da wannan ala annal sajida yanbaghi lahu an yadhumma qadamaihi ba'daha ila ba'd wasu suka ce idan mutum ya sujada mutum zai hada kafafuwan ba zai ware ba hade su wai zai yi haka saboda na Aisha ba guda ɗaya ta taɓa ba, hannunta ɗaya ne kuma sai ya taɓa duk digadigan biyu, magana tana da ƙarfi. Fiki uba kenan malam yake fitar maka, don ba nassin hadisin ne ya faɗi haka ba. Falaula na fara min kulli firkatin minhum ɗa'ifatun, alfikihu fi dini ke. Fahimta ake yi, shi yasa imamu Abu Hanifata aka tambaye shi menene ilimi yace ma'arifatu daqiqatul ilmi kasancan cikin hadisi ko aya shine ma'anan al-fiqh Allah shiryar da mu la yufarriquhuma baya raba su li'annahu la yumkinu an taqal yadu al-wahida ala qadamaini muftariqain dan ba zai yi hannu daya ya hau kan ƙafafuwa guda biyu da suke rabe a buɗe ba, ko zai yi hujjar fa da ƙarfi, Allah ji kan Malam Usaimina. An ƙaru ko? To amfanin karatu ke وكذلك هو أيضا في الصحيح ابن قديمة haka yazo a cikin sahihin hadisi na ibn Kuzaima أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضم رجليه في السجود annabi in yi sujada tare kafafuwan yake ya haɗa su haka da sauƙi amma rukbata ne fahuma ala ɗabi'atihima amma guyoyin nan suna nan akan ɗabi'arsu yadda suke, la ya fariƙuhuma wa la ya zammuhuma, ba zai ware su ba ko ba zai haɗe su da yawa ba, ala ɗabi'atihima. Kana min du'ahi alaihi salatu wassalam, addu'ar da yake yi ga ta nan. Allahumma inni a'udhu bi ribaka min sakatika. Ya Allah ina neman tsarinka da yardarka, ka tsare ni ga fushinka. wa ma'ana annahu sallallahu yasta'izu billahi azza wa jalla yana neman tsari ne daga Allah wanda ya buwa ya dauka bil a'mali salihati da kyawawan ayyuka anil a'mali sayyi'a ga barin miyagu lana a'mala sayyi'a tujibu ghadaba wa sukda domin miyagun ayyuka idan mutum yana zinubi zinubin da yake zai sa Allah ya fishi da shi sai dai Allah yana yin talala mai kamar sake ga ainihin mai zunubi, kana liwaɗu sai ka zama masu liwaɗu su ne da mulki su ne da kuɗi, in ba ka liwaɗu ba za su taimake ka ba ko? Allah ya kiyaye To wannan shi ne wa umli lahum inna kaidi mati kai ta sallah ka kwana kana karatun Qur'ani da safe ka tashi ka sha kokko wani ya kwana yana zunubi ya tashi ya sha shayi da kwai da wani abu. Duk wannan ba yana nuna ya fi ka ba ne, kai ɗin a tafarki na gari kake. Wala amalu saliha tujibun riba, kyawawan ayyuka su suke ja wajabta Allah ya so mutum. Idan mutum yana bin Allah to Allah yana son sa, in duniya ta taru za ta yaƙe shi ba za ta ci nasara ba a kansa. washe'u inna ma yudawa bibiddahu duk abu ana maganinsa ne da kishiyarsa, ko ba haka ba ne, in zafi ya dame ka ai inuwa za ka nema, inuwa ku kishiyar zafi ne ko rana, washe'u yudawa bibiddahu duk wani abu ana magani ko zazzabi yawa ce a wanke shi da ruwan sanyi. Ɗabi'a ta yarda da haka. Na'am. fasukhdu didduhu riba kaga ainihin wato fishi kishiyarsa shine yadda fa yasta'izu bir riba min sukhdi yana neman tsari da yaddar Allah ya kare shi da fishinsa wa bi mu'afatika min uqubatik ya Allah ka tsare ni da afuwarka gabarin uqubarka yani asta'izu bi mu'afatika min adh-dhunubi ina neman tsari da lafiyarka ka tsare ni ga barin zunubai wa athariha da ainihin wanjinta wa uqubatiha da uqubobinta min uqubatika ala dhunubi wa hadha yatadammanu su'al al-maghfira wannan ya kumshi mutun ya roki gafarar ubangiji wa a'udhu bika minka ina neman tsarin ka gare ka wa hadha ashmalu wa am wannan shi yafi tattara komai ya hade annahu yata'awudhu billahi min Allah azza wa jalla yana neman tsarin Allah a wajen allah kuma. Wa zalika li'annahu wannan ko saboda shi Allah la manja wa la malja min Allah illa ilayhi ba malaba ba matsera ga barin Allah sai zuwa gun Allah din akwai wanda zai ce ba zai je gun Allah ba shi dan tsananin karfinsa ko wayansa ko iliminsa ba zai yi ba Allah ce innahu dhanna allan yahur dan adam zato yake ba zai dawo ba sai ce a Na'am. La ahada yunjika min azabillahi illa Allah azza wajal ba wani wanda zai tsirar da kai daga azabar Allah sai Allah fatasta'izu billahi min min Allah subhanahu wa ta'ala sai ka nemi tsarin Allah daga wajen Allah din nas tasta'izu min uqubatihi wa ghairi zalika ka nemi tsari daga uqubarsa da wani wannan mimma ya qadirhu ga wanda yake da iko akan sa fadalla zalika ala ma zakarna min indimamil qadamain fi sujud wannan yayi nuni akan abin da muka ambata na tara diga digai wa dalla hadha ala anna nabiyya kana yusalli ahyanan nafilatan fil masjid wani lokaci yakan yi nafila a masallaci ma an afdala an takuna fil bait sai dai mafificin nafila ita ce wadda kai a gida tafila da sai in ratiba ce kamar wanda ake gabanin sallar farilla ko bayanta kama kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi ya ce afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al maktuba mafificin sallar mutum ita ce sallar da yayi a gidansa sai in ta farilla ce lakin alaihi alaihi salatu wassalam ayanan yusalli nafilata fil masjid sai dai wata rana annabi yakan yi nafilan a masallaci wa fi aidan dalilin ala muhabbati aisha li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna mana soyayyar da nana aisha take wa annabi wala garabata abu ne a fili fa innahu alaihi salatu wassalam kanat hiya ahabbu nisa'ihi allati indahu ita Aisha ita ce mafi soyuwar matansa da ke tare da shi kaga ba ta tarayya da Khadija ba ko shi yasa wasu suka ce annabi ya fi son Khadija saboda Aisha ba ta san Khadija ba ba ta yi zaman aure da ita ba amma annabi yakan yanka akuya ya ɗabi wani naman ya ce a kai gidan su Khadija akwai wa abokanta. Sai Aisha tana jin haushi, ba ta nan ba su yi zama tare ba. Mata ke Ki wai kai ba ka tuna, ba ka da wadda ka sani ne sai ka ya ce mata ta mun kaza, ta mun kaza, ta yi mun kaza. Annabi ya ambaci alherin da ta bar. Mutumin kirki in an mar alheri baya sakawa da mugunta. shi yasa malamai suka ce manzon Allah ya fi son Khadija saboda imani ta yadda cewa wannan tana da imani siddiqa ce ibnatu siddiqin amma ita ta samu falalar auren manzon Allah tun farko a zamaninta ita ce mace ta farko da ta fara karɓar musulunci kaga tana da daraja na gabata a musuluncin da sauran ababai da ayyuka, manzon Allah ya je kogon Hira, ya ga mala'ika Jibrilu, ya ainihin tsorita ya dawo, ita ta lullube shi. Ya ce, Yana jin tsoro kar wani abu ya same ya ce, Kalla, ma yi ku Allahu abada, Khadija ta wani ta ce, Allah ba zai taɓa kunyata ka ba har abada, ba maluma ba ce, gogewa ce. Me yasa ya ce, Innaka latasilur rahima, kai mai sadar da zumunta ne, kenan mai sadar da zumunta Allah ba zai sa shi cikin bala'i da wahala ba. Wata ƙari baifa ta ce, In baƙo ya zo kana ba shi gun kwana ka ba shi abinci. Watu ilu alala wa ibil khair, duk wani aiki na alheri kana taimako a kansa. Wa taksibul ma'aduma, wanda bai da kuɗi sai ka ba shi, wanda bai da sana'a ka sa a koya masa ko ka ba shi aiki. Ta ce da wannan ta kafa dalili Allah ba zai kunyata annabi ba. Kaga ta kwantar mar da hankali, lokacin da hankalinsa ya tashi. Ba haka ta ɗauke shi ta kai shi wajen Hirakala, ta kai shi wajen wane ne? Warakatu ibn Nawfal. Da duk abin da ya faru, tana da daraja ta musamman. Shi yasa anan Malam ya ce, matansa da suke tare da ita to ya fi son ta. Kaga Khadija ai bata yi tarayya da ita ba. Ya mun bayanin da na gamsu a wannan ma. Allah ya saka masa da alheri. Wala yusamiha ahadun ba wani wanda ya kusa da ita a matan da ke tare da shi. Allahumma illa Khadija ta sai dai Khadija. Fa inna Khadijata hiya awwala nisa'ihi ka gani? Khadija ita ce matarsa ta farko. Wala mai tazawwaj alaiha ahadun hatta matan. Bai taba aure akan na na Khadija ba sai da ta rasu. Wa kana yadhkuruha da'iman koyaushe annabi yana tuna Khadija. Ai yadhkuru Khadijata lakin Aisha hiya ahabbu nisa'il mawjudati fi ahadi Aisha. Sai dai Aisha ita ce matar da take ainihin mafi soyuwa wajen annabi a zamaninta da matan da suke tare. Wa min fawaidi hadha al-hadith yana daga fa'idojin wannan hadisi, annal insana ya sa'izu bi sifatin Allah azza wa jal. Allah zai nemi tsari da sifofin Allah wadda ya buwa ya ɗaukaka, min ziddiha daga kishiyoyinta, birba min sakar ya nemi tsari da yadda Allah ya tsare shi daga fushi wa bil mu'afati min al uquba ya nemi tsari da lafiya ga barin uquba wa annahu la malja'a lahu min Allah illa ilai mutum bai da malaba ga Allah sai zuwa gare shi yasta'izu billahi minhu tabaraka wa ta'ala ya nemi tsari da Allah tabaraka wa ta'ala wallahu al-muwaffiq abu ɗaya za mu ƙarasa ya yi su'al wa jawabu, tambaya ce da amsarta, la ya juzu lil insani wa huwa sajinun an yarfa a yadaihi, bai halatta ba ga mutum lokacin da yake sujada ya ɗaga hannunsa a halin addu'ar sujada. Au ihda yadaihi ko hannu ɗaya, au rijilai ko ya ɗaga ƙafarsa wai yana addu'a a sujada. Au ihda rijilaihi ko ɗayan ƙafafuwansa li'annal wajibar sujudu alal aba'i saba. domin wajibi ne idan mutum zai yi sujada sai in yayi akan gaban nan guda bakwai aljabha ga gabobin da ake sujada goshi ma'al'am tare da hanci wal kaffaini da tafin hannu biyu wal rukbataini da guyayya guda biyu guyoyinka wa asabi'al qadamaini da yatsun kafafuwa kun ga bakwai kenan fa inna raf'ahuma hatta qama min sujudi fa salatuhu batilatu fa in rafa'ahuma idan mutun ya daga su hatta qama min sujudi har ya miƙe a sujadarsa sallarsa ta ɓaci kasan ku ana ɓatacciyar sallah ko Allah kiyaye wani ma haka yake sujudar hancinsa baya taba ƙasa wani shaidanin malami wai an ce durƙuso ba kyau sujada ne ya ce ai sujada in ka in kai haka in baka sa hancinka ba duk ka iya wani ba Allah ba Allah kiyaye mu fa amma idza rafa thumma nazala bi sur'atin in mutun ya daga sai ya tuno ya dawo fa arju al Allah ya kuna alaihi i'adatu sala malai ce ina kaunar ba zai sake sallah ba wannan shine karshen abin da zamu ji yau in Allah madaukaki ya kai mu sati na gaba zamu dora daidai hadisi na 1440 wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh